نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah da da mu cikin wannan rana ta lahadi da muke gabatar da karatu cikin wannan littafi na ɗariƙus salihina wanda abdullahi bin fode ya wallafa kuma wannan shine karatunmu na biyu a cikin wannan littafi ɗin dai littafin duk da yana karantar da mu yadda ake zamantakewa a tsakanin 'yan uwa ne 'yan uwa musulmai da abin da ya jibince su da sauransu wato yana kyautata yadda za a kyautata zamantakewa a tsakani to muna can cikin littafin ce ba mu yi nisa a ciki ba tun da shi ne karatu na farko muka yi na malam ya ce wa yaqsudu naf'ahu fi dinihi shi ɗan uwa musulmi zai yi nufin wato taimakon ɗan uwansa fi dinihi cikin addininsa wannan shi ma an gama da wannan ɓangaren wala yuqaddimu nafsuhu ala ahadin fi shay'in min umuri lati fiha riyasatin to yana daga cikin abin duk da kowa zai ɗauka kada ka gabatar da kanka ala ahadin akan wani fi shay'in cikin wani abu min al'umurin latifi har ya satin wanda cikin wani al'amarin akwai shugabanci a kai kada ka wato bi ma'ana in aka zo ga wani abin da za a yi ka so ma gabatar da kanka ni zan jagoranci kaza ni zan jagoranci kaza ana son kamewa da kowa malam ya ce kada ka yi haka illa riyasatin illa in qaddama hu fi zalika sai dai idan an gabatar da kai kai kada ka yi ƙoƙarin neman wannan shugabanci sai dai in an shugabantar da kai bi ɗibi nafsin da kyakkyawan zuciya bi ma'ana kowa ya yarda kai domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mana bai dace ba mutum ya nemi shugabanci hakan nan kuma bai dace ba ka nemi shugabanci hakan nan kuma bai dace ba kai ka shugabanci mutane amma mutanen nan suna kinka to sau da haka ko an zo za a yi wani abu kada ka so ma gabatar da kanka akan a mu ne ni ne zan yi jagorancin wannan ko wannan ni ne zan yi jagorancin wannan ka bari sai mutane sun gabatar da kai da kuma yardansu saboda shugaba in dai ba a yarda da shi ba to hakan nan za ta tafiya ba za a samu wannan ɗa'an da ake nema a tsakanin shugaba da wanda ake shugabantarsu ba. Yawwa, shi ne malam ya ce sai dai in an gabatar da kai biɗi bi nafsin. Waya rafi hi maslahatin sannan kai kuma da aka ce ka yi shugabancin sai ka ga akwai maslaha a cikin wannan shugabancin da za ka yi. Wataƙila tabbas in ba kai ɗin ba babu wanda zai iya jagorantar. to da kaga mutane sun yarda eh cewa ka yi sannan kuma kaga yin wannan din akwai maslaha maslaha ba wai maslahan kanka ba maslaha na waɗannan jama'a din cikin addinin su da kuma cikin rayuwarsu to wannan sai ka karba a ci gaba sai ka karba a ci gaba a wannan lokaci din amma ka sani in kana wannan shugabanci wa yakfifu janahahu li jami'il muslimina wato ya ji tausayin dukkanin musulmai kai shugaba shine wa jana haka minan zilli ko can Allah madaukin sarki yana faɗa mana yadda zaka mu'amalanci iyaye ka sauke musu fuka-fiki na ƙasƙanci amma minan rahma domin tausayi ba wai ka durƙusa musu ba kada ka durƙusa musu can yace wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa qullahuma qawlan karima waqfif lahuma janaha dhilli minar rahma mun gane ko to hakan nan kai shugaba ake so ka kasance tsakaninka da waɗanda kake shugabanta ba ka zo ka nuna musu kai wane bane a'a ka nuna tausayi na ƙarshe akan waɗannan wanda kake shugabanta din shine malam yake faɗa anan li jami'il muslimina min gairi zillatin amma wannan nuna ikhfafi na janaha din nan min gairi zillati dama'in ba wai kana ba wai kana mai kwaɗayi ko kuma kana mai zubar da mutuncinka ba wannan tausayi da zaka nuna musu wa yaksurun nusha lahum sannan shi wannan shugaba in an in an jagorantar da shi to ya yawaita annusha nasiha lahum gare su ya yawaita nasiha bi ma'ana shine ya shiga cikin al'amurorinsu ya sa ka shugaba ba wai kawai shugabancin ne ake bukata da shi ba menene kai ya aka canza rayuwar wannan daga daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan shine abin da ake nema shugabancin ba wai ka nuna kai kafi su ba wa yaksuru nusa lahum wala yatabadar li inkari man ra'a ya akhudhu mal al wullati sannan mu kuma da ake shugabanci a mazauni na ni ina da shugaba to wala ya tabadaru kada shi wannan yayi gaggawa li inkari wajen yin inkari da kaga kaga kaga shi shugaban nan kaman ya akuzu malal wullat wato yana karban dukiya na alwullatu wanda suke jagorori na duniya to kada ka soma wannan inkari bal yusa lahu uzran sai ka yalwata hanzari ga shi wannan shugaba ɗin. Kari ta kawo hanzari domin ba a son tuhuma a tsakaninku ya yi yawa, in tuhuma ya yi yawa a tsakaninku za a samu saɓani. Duk abin da ya yi kai ta kawo hanzari har sai in ya bayyana da dalilai ƙwarara a kan wannan abin da yake yin bai dace ba, to sannan kuma akwai hanya da ake yi mai shugaba shi nashi nasiha ɗin. Mun fahimci wannan? Wai za sanya ahadin yazkuru gairahu idan ka ji wani yana ambatan ɗan uwanshi bisu'in da mummunan aiki ana zaune sai ka ji wani yana ya sa kaset kamar yadda ake cewa ko yau an buɗe kaset ɗin wane to idan ka ji yana ambatan ɗan uwanshi bisu'in da mummunan aiki to fala yazjiruhu zajiral kalbi ba kai kana shugaba ba to kada ka yi tsawa ma wannan mai ambatan wancan da mummunan aiki ka masa tsawa kamar tsawon da ake yi makare. Kada ka masa haka, yaya za ka ya za ka mu'amalanci wannan, bal yi la'ifahu za ka lallame shi, hatta ya riddahu har sai ya bar wannan magana da yake yi, wa huwa ya bata lahu ya koma ma murmushi yake yi ga wancan mutumi din. Na farko abin da yake yi abin ƙi ne, to kai kuma da za ka hana shi hanyar hanawan shi yasa ake cewa ai a samu usulubi mai kyau ka samu magana mai kyau domin kai mai nasiha ne amma in babu usulubi ai ba za ka iya hanawa ba ake so a samu usulubi to shi ne yin barnan ma kada ka zo ka yi masa tsawa yadda za ka kaman koran kare ba haka ake ba haka ake hana ake hana barna ba a'a a hankali za ka bi kana bin shi har ya fahimce ka waya ƙulu kana ce ma shi wannan ɗin ma haza adatika wannan ba al'adanka ba ne, ma haza adatika wannan ba al'adanka ba ne, lam a hadaka ta zukura ahadan da su in ban san ka kai kana, kana faɗan mummunan aikin wani ba, to a wannan in ka fito masa ta wannan hanyar fa innahu yastahayi an yakmila al-hikayata sai ya ji kunyan ƙara sama maganan da yake yi sai a bar magana akan hanya saboda ne ka fito masa ta hanyar da zai fahimce ka ka fito masa ta hanyar sauƙi ba ka fito masa ta hanyar hantara ba yau in wani in za ka hantare shi zai ce to ka ci gaba da yi shi kuma ba zai bari ba to kaga duk waɗannan abubuwa ne da ya kamata duk wanda ya kasance zai yi nasiha ko zai yi wa'azi ya san yadda ake yi wannan shine ake kira usulubin da ake so a samu shi ɗan adam a kan shi banda usulubi na faɗa. Allah maɗaukin sarki yana faɗa mana game da annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa wa manzan Allah walau kunta fazzan galizal kalbi lam fabbu min haulika da ka kasance mai kaushin hali ka kasance mai fushi mai hantaran jama'a to lam fabbu min haulika wa'annan jama'a da suke tare da kai da ba su zo wajen ka ba saboda haka fa'afu anhu wasfa ka yi rangwame ka kawo da kai kuma daga abubuwan da suke yi wa shawirhum fil amri kai ka dinga ba musu shawara cikin al'amurorinka shine Allah madaukakin sarki yake faɗa mana game da mu'mina wa amruhum shura bainahum al'amarin su ko yaushe shawara ne a tsakanin su to saboda haka haka ake yin nasiha wala yaftakhir kai da kake shugaba kuma kada ka zanto mai alfahari alaihim a kansu wannan baya cikin al'amari na shugabanci shugaban wa kake yi wa kana shugabancin jama'a watakila su suka ce maka shugabance su yau kuma sai ka zo kana musu alfahari wani zai ce kana mana alfahari mu ne fa muka shugabantar da kai to mun cire mun sauke ka a shugaban ko kuma ka je ka yi shugabancin kai kaɗai to a haka ne sai ka ga ana watse ma shugaba ana watse ma shugaba saboda mai saboda irin wannan alfahari din bai wuce kwana uku ba an samu wani kwamiti mu zauna da da wasu domin a daidaita to ɗaya shine shugaba an sa lokacin da za a yi zama shi bai zo ba ma a wajen zaman mun suma da wajen minti talatin ya zo sai ce wai sai dai a koma da baya a faɗa masa me aka so ma faɗa wai domin shi shugaba ne kace kai shugaban waɗansu ne amma wannan zo da kai ba shugaba ba ne to wallahi mu da aka sa mu yi wannan sulhun haka dukkan su kaf suka tafi suka bar mu suka bani da biro na ba abin da zan rubuta so kada ka yi alfahari Allah baya son masu alfahari wala yaftakhira alaihim kada ka nuna kada ka yi musu alfahari kada ka yi alfahari akan su bi malin da dukiya awul jahi ko kuma wani girma da kake da shi, aw majiwul akabira ko kuma ka musu alfahari wajen kai kana da sama, kana da manya min amirin na wani shugaba, aw qadir ko na wani alkali, aw alimin ilai ko kuma ala wani ma malami. To kada ka yadda ka yi haka. In an sa ka shugaba, ba an sa ka ka zo ka nuna fifiko a tsakanin al'umma ba ne, ka nuna cewa kai ka fi su. Kada ka yadda ka yi haka. wala ya tafakaru na'am wa yaksir shafaqa abinda ake nema a wajenka wato a mazaunin shugaba ka yawaita ashafaqata liman kana ala taqwa ka yawaita tausayi liman kana ga wanda ya kasance ala taqwa yana kan tsoron Allah wannan nuna tausayi akan kowa da kowa ta gayyira halahu yana iya canza halin dan adam daga mara kyau zuwa mai kyau wannan shine abin da ake nema fa inna ahwaja ma yakuna ala akhuka ilayka idza asarta dabatahu lalle mafi mafi bukatuwan abin da dan uwa yake so a gare ka idza asarta dabatahu lokacin da ka ganshi shine gashi nan ai in mutum yana in idza asarta dabatahu lokacin da ka ga abin hawan shi menene ma yake nufi lokacin da ka ga abin hawan shi in mutum ya to akan abin hawa ba shi kake so magani ba abin hawan kake so magani shi yasa da an ga mota ta fito wannan motan wane ne eh an ga wannan wannan ma motan wane abin hawan ake so magani ba wai shi din ba to a wannan lokaci din wa kaza hakan nan to wannan shi shi abin da ya fi soyuwa wajen wannan dan uwa a wannan lokaci shine girmama shi da ɗaukaka shi da kuma tarban shi to shine ma a nan wajen ya ce wa kaza la ya takaddaru ta yiwu kai ka zo wajen shi, amma bai samu ya ganka ba, shi ne ce la ya takaddaru mimman zahaba, kai kada ka noke, shi ne la ya takaddaru, kada ya kasance ka noke mimman zahaba ila ziyaratihi lokacin da ka tafi zuwa ziyaran shi wancan min ba'idin daga nisan waje sai ka kawo ziyara. Amma falam ya azulla hufin dukuli sai ba a maka ma izini wajen shiga ba. to kai wannan kada ya sa ka kai kuma ka ɗauke ƙafa ai na ji wajen shi ma bai bari na gan shi ba baka san halin da yake ciki ba to kai ɗin kada ka kasance mai ɗauke ƙafa bal yarju bi ɗibi khatiri sai ka dawo da kyakkyawan zuciya wa ya lahu wannan dai maganan uzuri ɗin nan yana nan ka nemi hanzari ka yi tunanin ko wani abu ne ya hana shi saboda ba a so a samu abin da tura suke cewa fracas wato a samu a samu ƙiyayya a tsakaninka da wanda yake shugabanka domin an an samu wannan an samu matsala sai ka gabatar da uzuri a daidai wannan lokaci ɗin wa iza mariba ahaduhum idan ɗayan su yi rashin lafiya ya uduhu to yana daga cikin abin da ke tsakaninmu shine zuwa gaishe da mara lafiya je gaishe shi wala ya tabadaru ya kai ɗan uwa kada ka yi gaggawa ila in kari mara'a min al'ulama ila ila in kari min ra'ayin min al'ulama'i wajen in kari ra'ayin wani malami wa salihina da mutane na gari mun gane ko kada ka yi kada ka yi gaggawan inkarin su saboda me ka gan su yal ka gan shi yalbasu libsu abana'id duniya ya so mai shiga irin shiga na mutanen duniya fito malam wala fa sun so canzawa kai kaga irin kayan da suke sawa kada ka yi gaggawan yin wannan inkari mun gane ko kada ka yi gaggawan wannan inkari bal yuksa'u lahu uzran ka yalwata hanzari gare shi in ka yi inkarin ba dawowa wajen ka zai yi ba to nemi hanzarin da za ka bayar ka ajiye a daidai wannan lokaci ɗin saboda me ka samu kubutar zuciya akan wannan domin garin haka sai ka je har ka faɗa ma wani al'amari wanda za a rubuta maka zunubi a kai kai kan shi in laifi yayi yana ce yana laifinsa kai kuma kana nan kai baka yi laifin ba amma kana ɗaukar zunubi mun fahimta ko nema hanzari yusalu al-uzra wa yaksuru tabjil ikhwanihi fi fi gibatihim fi gibatihim sannan kuma ana son dan uwa musulmi ya yawaita tabjil ikhwanihi girmama yan uwan shi fi gibatihim a bayan idan su duk wanda zaka yi magana akan shi to nemi kyawawan halayyan shi sai ka faɗa kyawawan halayyan ake nema ka faɗa tunda ɗan uwanka ne kada ka je kana kada ka je a bayan idansa kana nemo laifuffukan shi kana faɗa ma duniya ai wanan nan kaza ne wanan nan kaza ne wanda muyagun ayyuka ne a'a duk ka girmama ɗan uwanka ta hanyar faɗan kyawawan ɗabi'unsa akwai abubuwa guda uku guda kusan guda hudu wanda su kuma ba giba bane in har an tambaye ka, in har an tambaye ka a kan mutum, to za ka iya faɗa wanda wannan ba giba ba ne, amma kawai kai ne za ka ba da labari a kan mutum ba wai an tambaye ka ba ne, to halinsa ka faɗi nagari. In dai za ka yi magana a kan mutum, kada ka yadda ka ambaci wani da mummunan aiki. Wannan shi ne, amma yau sai aka zo aka tambaye ka, a kana wani anguwa, kana anguwa kaza. da Allah menene halin wane, saboda me ina so za mu ƙulla kasuwanci da shi, to wannan kan ka fito ka faɗa e wanan nan gaskiya duk gaskiya yana da shi, amma banda a harkan kuɗi, wannan shi kuma ba giba ba ne. In ka duba can cikin buguya ya kawo waɗannan abubuwa. Gaskiya iyakacin gaskiya na ƙarshe shi ne ma limaminmu, shi ne ma kazaɗinmu. duk wani rigima ya taso shi yake warwarewa, amma ina ma ka shaidi in dai kasuwa ne, to kada a ƙulla wannan. Wannan ba giba ba ne, wannan kuma kayi abin da ake nema. Amma in ka zo ka ce, ai, mai gaskiya ne, mai kaza ne, ba shi da kaza, ba shi da kaza, za ka ga a ƙulla kasuwanci. To, wallahi kuɗi na so makarewa shi wannan da ka bashi wannan, kai masa ta zikiya, ka tsarkake wannan a wajen shi. to sai ya so tuno ka kafin ya tuno shi. Domin da watakila da baka faɗi wannan cewa ka ba da ka kyau ka faɗa kyawa ka ce shi ɗin nan mai a yi hulɗa da shi ba, to insha Allahu maybe da ba zai bashi da ba za su kulla wannan kasuwancin ba. To kaga kai da ka faɗa za a kulla kasuwancin da ya kai ga barna. So da haka kana da laifi a nan wajen idan baka faɗi gaskiya akan mutum ba. Tunda tambayanka aka yi. akan hulɗa na kasuwanci ko kuma akan za a ƙulla aure shine za ka ji an ce a ajiye a tambayi halinsa za a ƙulla aure da wannan ya zo yana neman yar gidanmu yaya yake to faɗi gaskiya faɗi gaskiya kuma duk auren da za a ƙulla a je a yi bincike akan waye mijin shi ma mijin da ya je ya faɗa ma iyayen shi ina son wata to a je a yi bincike akan wace ce wannan ɗin mun gane ko yaya halin wani ya zo yana neman ‘yar gidan to ni a zahiri ga abin da na sani, me kaza ne, kaza ne, kaza ne, wannan a zahiri ni iyakacin abin da na sani kenan. A'a wannan nan in kuma daman yana yana da auren, to wannan nan fa to insha Allahu jiya ma jiya ma sai da muka je muka raba husumiya a gidan shi da matan shi kuma shine ba shi da gaskiya faɗa musu gaskiya in sun ga dama su bayar in sun ga dama su san dai wa za su bawa to wannan shi ma in kai haka ba wai ka ci naman shi wannan ɗin ba ne ka faɗi gaskiyan abin da aka tambaya in dai an tambaye ka ne to shine fa za ka faɗi wannan amma idan ba an tambaye ka ba to in za ka ambaci wani kada ka yadda ka ambace shi sai dai da kyakkyawan ambato kuma ka kyautata wannan ambato ɗin ka nuna darajan shi ba ga shi mun faɗi za ka yi faɗan halayen za ka samu mutum halinsa guda tara gaba ki ɗaya duk masu kyau ne na goma ne kaɗai ba shi da kyau kamar yadda muka ce wannan duk wani zai ce maka duk wani abu ka yi da shi amma ban da al'amarin kuɗi to an shi wannan yayi nasara ina ce al'amarin kuɗi ne kawai ba za a yi da shi ba wanda zai da shi ta yayi nasara a mai addini ne mai gaskiya ne mai taimako ne mai kaza ne mai kaza ne mai kaza ne amma in kuɗi ya shiga tsakaninku za a sha wahala ta wannan shi yayi nasara ma a rayuwa da al'amarin nashi ya tsaya akan kuɗi ne kaɗai kes ɗinsa to in za ka ba da labari kada ka ba da labarin cewa ba shi da daɗi wajen kuɗin tunda ai ba wani ya tambaye ka ba sai ka ba da wa'yancan labarurruka na abin nan to darajan shi da kai faɗi na labarin sai ya ɗaukaka kai kuma baka zamanto wanda za a kama ka da laifi ba to amma sai mu duba yanzu in za mu yi magana a kan wani in baya nan wai ga yaban shi muke yi ko kuma zargi wani sai ɗauki wannan guda ɗayan da aka ce ba shi da kyan to shine zai dinga yawo da shi majalisa majalisa daba-daba, ko ya je yana shelanta ga cewa abin da wane ya yi, shi ne abin da malam yake faɗa mana a nan. Eh, Yusa ulahul uzra, na'am, wai azimto, wai yutsar tabjili kwanin wala fi gaibatihim, wa huburihim, wato a bayan idan su wa huburihim da kuma in suna ma a gabansu. to ya kasance duk maganan da zaka faɗa ya kasance magana ne na girmamawa wala yuwajihu ahadan bima yakrahu kada ka yadda ka fuskanci wani da abin da yake ki in ka san wannan baya son wannan abu to kada ka fuskance shi da wannan din ma kwata kwata yawa domin za a samu matsala wa yaksir mushawaratuhum fi kulli ma yurid sannan kuma dukkanin abin da shi shugaba yake son yake son ya aiwatar to ana son shawara a tsakani ya yawaita shawara a kansu wala yamna ahadan minhum bi itiyani ra'ayihi kana shugaba kada ka hana wani ya zo da ra'ayinsa a'a ya zo da nashi ra'ayin sai a nemi wanne ne superior ra'ayi wato ra'ayi wanda ya fi girma shikenan dama ai al'amarin aka zo za a duba alkur'ani in aka zo za a yi wannan abu to mu duba menene hukuncin Allah a ciki an duba babu ba nasi babu aya babu hadisi babu komai wanda ya gabata to nan ne fa za a koma to yaya za a yi sai a ce to a yi kaza amma in al'amarin duniya ne wannan al'amarin addini ne ma fa kenan to amma al'amarin duniya ne menene maslaha wannan zai kawo nashi ra'ayin wancan zai kawo nashi ra'ayin wancan zai kawo nashi ra'ayin wancan ma zai kawo to shikenan sai a duba wanne ne kada ka hana wani ka ce kada ya faɗi ra'ayinsa dan kai kana shugaba bar kowa ya faɗi nashi sannan kuma a ɗauki wanda ya fi a ciki shi yasa zaka gani ko a tsarin rubuta minute na bature in aka kawo ra'ayi aka ce an yarda da wannan to ba a rubuta cewa wane ya ce kaza sai dai a ce ɗaki ta yarda cewa kaza ne a tsarin rubuta minute babu suna a ciki in ka ga an saka suna to wane shi ya buɗe da addu'a wane shi ya rufe da addu'a, wane ya ce ya yadda da abin da aka karanta na baya, wane ya yadda da kaza, amma sauran duk abubuwan da ake tattaunawa ba a rubuta sunan mutum a kai. Wannan ya kawo ra'ayi kaza ce, a Isa ya ce kada a je waje kaza ba a rubuta sunan Isa. In dai har an yadda da ra'ayin, to ɗakin taro ya yadda da abu kaza, kai kanka an ɓoye sunanka an ɓoye sunan kowa. kuma kaga ai an girmama menene kai ka faɗa ɗin tunda an ɗauka. to shine malam yake faɗa a nan a yawaita a mushawaratin fi kulli ma wala yamna ahadin minhum bi ityani bi ra'ayihi wa yuzim kullu alimin fi majlisihi sannan kuma ya girmama kowane malami a majalisinsa wa shariku ikhwanahu fi sururi yayi gwamayya da ƴan uwansa fi sururi wajen farin ciki idza idza wulida lahum waladin idan an an aifa ma dan uwa da to shi wannan shugaban shi ma yi musharaka da su wajen nuna farin ciki ko kuma dan uwa yi musharaka da dan uwan shi wajen nuna farin ciki wala ya munna ala ahadin bima fa'alahu kada yayi gori ma wani kan abin da ya aikata lahu gare shi eh yanzu kuma an yi abin nan ka zo ka yi kyauta sannan kuma ka zo kana bin wannan kyauta din eh bilmanni wal aza wato da gori da cutatarwa to kada ka yi wannan ya an so wannan shine halinka wani ma za ka mai kyauta ya ce shi ba ya so ba zai karba ba saboda me ya san ga abin da za a zo a baya eh wala yasal ahadin bi shay'in kada ya tambayi kai kuma kada ya zanto ka tambayi wani abu bi shay'in akan ka roƙo kada ka kasance mai roƙo mai roƙon wani wato akan wani abu wala yakhbiruhu bi annahu mutajin illa ila kaza bal in ata'u shay'an min ghairi istisraf bi qalbihi ala lisani ilmi to fayan fiqahu ala man ala mahni taja ilayhi min nafsihi aw ghairihi kada ya zanto kai kana roƙon wani abu, eh, wala ya kubiruhu bi annahu mutajin, kada kuma ya bada labari, ya je yana bada labarin kan cewa shi ɗin nan fa mabukaci ne ila kaza, bal a'a in a shay'in in har wani ya zo yi masa kyauta, min gari istishrafin ba tare da nema ba, eh, ala lisanil ilmi ya zo kawo hadaya ya bayar, to kai da aka bawa ɗin nan, maybe halakana jagora. to falinfikhu ala man ihtaja ilayhi ka ciyar da shi wannan abin ka ba ma wanda yake da bukatuwa zuwa gare shi yawa kada ka nuna cewa komai sai kai mun gane ko halama kana da shi sannan an baka ka sake lodawa ka je ka tara sannan kuma ga waɗannan duk suna karkashin ka ka ba da wannan wajen wanda ya fi bukatuwa zuwa gare shi min nafsihi da ya kan shi augarihi ko waninsa yadda ake zama kenan yawa in ana irin wannan zama za a zauna lafiya a tsakanin al'umma saɓanin irin wannan to shine za a samu matsala kuma za mu tsaya a nan insha Allahu sati mai zuwa za mu ɗora daga inda muka tsaya mawallafin wannan littafi Abdullahi Sheikh Abdullahi bin Fodi Allah ya gafarta mishi lallai duk waɗannan kuma wato yanda ake zaman nan duk ya rerayo su ne ya tattaro su ne daga mu'amala na annabi sallallahu alaihi wasallam mun gane ko daga mu'amala na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mu'amala na annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattaru a wani aya inda aka gama magana na laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma alaikum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim to a wannan duka wato ɗabi'a na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta taru a wannan aya din duk abin da za a yi sharhi ne kan wannan aya sannan duk abin da annabi ya yi kuma fassara ne na wannan aya din yaya mu'amalanci sarakuna yaya mu'amalanci masu kuɗi yaya mu'amalanci talakawa yaya mu'amalanci masana a cikinsu yaya mu'amalanci ƙananan yara yaya mu'amalanci mata yaya mu'amalanci wanda ma aka haife shi, yaya mu'amalanci kuma wanda ya mutu, yaya mu'amalanci musulmi, yaya mu'amalanci wanda yake kafin. Mun gane ko? To shi ne in an tattara sai a ce na ƙarƙara na kumfi Rasulullahi, uswatun hasana. Lallai kyakkyawan koyi in za ku yi koyi ku nemi role model to ku nemi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi waɗancan abubuwa sai ku hau kai. ya riga ya shimfiɗa mana taburman to mu taka kawai mu ta tafiya abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada akai wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh